أحداث وذي بول وغائط وريح ومزي ودي وأسباب بنوم ثقلا سكر وإجماع جنون مسجلة وقبلة ولمس ولمس به كسد وقبلة ولمس به كسد لذة نو وجدها لا إنفكد ومسه ذاكره ببدن كف أو أسبئ أو جنبه بمهتل بمهتلب بمهتلب والشك في الحادث من بعد ورود مستيقن إن لم يناكه ينقر والمزي موجب لغسل الذكر ذو لذة الصغرى كالتفكر نواكر الوروع abubuwan da ke walware alwala iri biyu ne wasu ka ce ai iri uku ne ma saboda akwai abin da yake kari akwai kuma abin da yake sababi na kari akwai wani abu daban wanda shi ba za a ce kari ba ne ba kuma sababi na karin ba shi ne ce a hadasu akwai abin da yake kari akwai abu wanda yake kari wanda ya warware alwala wazi su abubuwan da suke karin abin da yake karin nan iri biyar ne wanda a cikin guda biyar ɗin nan guda uku suna fitowa ne daga ƙubulu. guda uku suna fitowa ne daga ƙubulu wato ko zakari na namiji ko farjin mace guda biyu ko suna fitowa ne daga duburu suna fitowa ne daga dubura su ne baulu wazi su wannan abin da ake kira a hadasu baulu na farko akwai bawali bawali yana warware alwala in banda wanda yake salasul bauli ne in salasul bauli ne ya zama ya lazimce shi a mafi yawan wakuta to nan ba zai warware alwalarsa ba alwalarsa tana nan wa ga'idu abu na biyu na cikin ahadasu guda biyar shine ga'idi ga'idi ma ya warware alwala wa rihun abu na uku shine rihi wa mazi abu na hudu shine mazi wadiyun abu na biyar shine wadi da ga'idi da rihi suna fita ne daga duburu da baulu da maziyu da wadiyu su ko suna fita ne daga kubulu wa asbabu sannan kuma akwai sabuba na kare su ma suna rore alwala wato abin da yake shi kansa ba kare bane amma ya iya haddasa faruwar kare ko zama kare ya faru ba a sani ba su ko wannan yana suna kasancewa ne binaumin sakula da bacci wanda yake yayi nauyi bacci in ya zama yayi nauyi to ya rore alwala da sawa'un ɗala aula mai ɗin da ya je baccin ya daɗe ko bai daɗe ba ko da gwargwaron kifta ido ne bacci ya kama shi baccin da yake mai nauyi wanda bai san wace zuwa ba bai san wace tafiya ba to wannan alwalarsa ta warware amma idan bacci ya zamo sassauƙa ne bai nauyi ba to wannan bai warware alwala sai dai idan ya yi tsawo to an so a sake alwala shi yasa malamai suke cewa shi bacci iri hudu ne akwai sakilun ɗawilun yankuru loro'a baccin da yake yayi nauyi kuma gashi yayi tsawo ya wurare alwala akwai sakilun kasirun baccin da yake yayi nauyi amma gajere ne bai daɗe yana yi ba shi ma dai yankuru loro'a ayar ya wurare alwala kuma akwai kuma hafifun ɗawilun baccin da yake ya tsawai ya yi sauki amma ya daɗe yana yin sa to wannan yustahabu min huluru an so ya sake alwala saboda shi akwai kuma hafifun kasiru baccin da yake sassauka ne kuma gajere ba daɗewa yana yi ba to wannan la yustahabu min huluru ko da ma alwala ba so sai ya sake ba dan ya shi ba ce an so ma ya sake alwala ba ya iya sallasa haka da wannan alwala ta ta da sukure abu na biyu daga cikin al'asbabu shine maye saboda wanda yake cikin maye ta yi wani abu ya fita daga gare shi wanda ke warware alula amma zama wasu yana cikin maye ba zai iya ganewa ba ba zai iya sanin haka ba shi yasa aka ce maye ya warware alwala wa ijma'in ko kuma suma abu na uku daga cikin asbabu shine suma jununin abu na hudu daga cikin asbabu shine hauka musjala haukan nan ya tsawaita ko bai tsawaita ba rufaffe ne gaba ɗaya ko bai rufe gaba ɗaya ba wato wanda gaba ɗaya haukan ya kama shi tiryan bai san kome ba ko ko wanda yake dai haukan nasa rabi da rabi ne yana iya gane wani abun wani abun bai gane ba to duk dai wannan ya warware alwala wa qublatin abu na biyar daga cikin wato asbabu shine sun bar mace sun bar mace abu ne wanda zai iya jawo maziyi ya fita daga mutum walamsin sai kuma taba jikin mace shine abu na shida inda yi kasar lazzata inda yake nufin jin daɗi da shi an waje da ha koko ya sami jin daɗin la'in fukit banda inda bai nufi jin daɗin ba ko bai sami jin daɗin ba shi yasa shafar jikin mace aka ce shi wanda ya shafar ko dai zama ya nufi jin daɗi ko bai nufa ba sannan a kowane hali ya ji daɗin ko bai ji ba ya ji daɗin ko bai ji ba to in dai ya nufi jin daɗin da shafar mace to ko ya sami jin daɗin ko bai samu ba wato ko ya ji daɗin ko bai ji daɗin ba alwala su tarware inda ko bai nufi jin daɗi da taɓa jikin macen ba to anan in ya ji daɗi da taɓa jikin macen shi ma dai alwala su tarware amma inda bai ji daɗi ba to alwalarsa ba ta warware ba shine mai mutasar yake cewa kaka lantafaya banda inda yake da nufin jin daɗin da samun jin daɗin duk suka koru ba ɗaya daga cikin biyun to wannan alwala ba ta warware ba illa alqublata bi fari sai ko sun ba a baki wanda su mace mace a baki ko da ba da niyyar jin daɗi ba ne kuma ko da bai ji daɗi ba wannan za a ce alwalarsa ta warware shine zancen da yake mashuri ya fi ƙarfi a masaba. wa massihi zakarahu wa massihi zakarahu abu na bakwai daga cikin al'asbabu sabubban da suke warware alwala shine ya shafi zakarinsa wa massihi madufi ne kan binomin binomin saƙula sukurin wa ijma'in jununin wa qublatin wa lamsin sai wa massihi zakarahu abu na bakwai shine a ce ya shafi zakarinsa shafar tasu ko ga zakarin nasa bi badani kaf ko dai da cikin tafinsa nan kenan ya shafi zakarin nasa da nan cikin tafinsa kenan au isbi'in ko cikin yatsa au jambihi ko gefen tafin nan kenan ko nan ko kuma gefen yatsa nan kenan din nan gefen yatsa ne nan duk gefen yatsa ne haka gefen yatsa ne wannan bi muhutala amma akwai sabani fa a nan wato a nan akwai saɓani akwai wanda suka ce don ya shafa ma da gefe a lularsa ba ta warware ba wato nan bi mutala matsari ne mimi matsari mimi daman na duk fi'ilin da yake ya haura sulasi yana zuwa da siga sunan mafuli ne ko matsari mimi na duk wani fi'ili wanda yake ya haura harafi uku to yana zuwa da siga sunan mafuli ne to wayannan su ne al'asbabu wanda yake guda bakwai wato kenan banda inda yake ya shafi zakarinsa da bayan tafinsa dan da nan ne bayan tafi ya taba zakari ko kuma da nan bayan yatsa to wannan ba a cewa alwala ta wurare amma inda cikin tafi ne ko gefe nan kenan nan kenan ko cikin yatsa ko gefe nan kenan to wannan shine alwala ta wurare wa shakku fil hadasi sai kuma wani abin wanda shi ma yake warware alwala wanda yake shi ba a ce kari ba ne ba a ce kuma sababi ne na kari ba shi yasa kamar zaman kansa yake shine kokonto a cikin kari min ba'adi min ba'adi wuru mustaiqani bayan ku alwalar da yake ya tabbatar yayi ta ya tabbatar da yana da alwala sai ya ringa kokwantan cewa to bayan alwalar nan tasa ya aikata wani abu da zai saboda a ce alwalarsa ta warware ko ko bai aikata ba to shi ma sai a ce wato alwalarsa ta warware sai a ce alwalarsa ta warware a nan malikawa sun gabatar da ihtiyadi wato kewayewa cewa a kewaye bawa ya zama duk abin da zai yi ba hanyar da ala kulli halin za a ce ya fita domin ya dauka dai bai da alwala ya sake alwala to ai shikenan ya fita ya fita sabanin shafi'awa su nan da suka yi aiki da cewa ka'idan nan da take cewa alaƙinu la yuzalu bishaki abin da yake an tabbata to abu wanda yake ake kokonto akan akwai shi ko babu shi bai isa ya gusar da tabbas din nan ba abin da yake an tabbatar da shi wato nan mustaiqani mustaiqani min ba'di ru'in mustaiqani ballan nan ya zama yana kokonto shine malamai suke cewa anan ko dai ya zamo ya tabbatar ya yi alwala ya tabbatar kuma ya aikata kar amma sai zama yana kokonto wanne ya fara yi alwala tasa ta riga karin nasa ko ko karin nasa ya riga alwala to alwalarsa ta wani ko kuma ya zamo yana kokonto a cikin alwalar yana kokonto a cikin karin yana kokonto wanne ya gabata ko ya tabbatar da alwalar yana kokonto a cikin kari yana kokonto wanne ne ya gabata ko yana kokonto a cikin alwalar ya tabbatar da karin yana kokonton wanne ne ya gabata to duk dai a surorin guda hudu alwalarsa ta warware a duk a surorin guda hudu alwalarsa ta warware illa yunaka idan dai bai zama mustankihi da shakku bane idan ya zama ko wanda shi koyaushe sai ringa kokonton kai alwalarsa ko bata warware ko bata warware ba to wannan ba za a ce alwalarsa ta warware ba wanda yake mustankahu shakki kenan wanda kokonto ya aure shi ko yaushe ya ringa kokon nan kai alwalan ta warware ko ba ta warware ba to sai dauka alwalan ba ta warware ba yan kuru to wannan kokon nan shi ma ya warware alwala ya warware alwala wato wannan yankuru din jumla ce labarin mubtadan da ya gabata shine wa shakku wa shakku shakku din mubtada ne yankuru shine labarin shine labarin to sai kuma wani abu wanda yake bai faɗa ba a nan wanda shi ma dai aka ce ya wurare alwala wanda shi ba kari ba ne shi ma ba sababi ba ne shi ne ridda ridda ta warware alwala ta warware alwala shi ne zancen da ya fi shuhura a masar wal maziyu shi maziyi mujib yana wajabtawa ligasilin zakari ga wanke zakari wanda mazi ya fita daga gare shi wajibi ne ya wanke baki ɗayan zakarinsa shine ana aka ce an samu saɓani yadda wani malami yake cewa wa'alam bi annal khulfa fi gasilin zakar من المزي في ثلاث من حسر في البعر دون نية أو معها أو كله بدونها فانتبها في الأولين الهلف بالسوية وشهر الصحة في الأهيرة واعلم كسني بأن الهلف شوى سابان دا أكسامو في غسل الذكر أجمد وينكي ذكري من المزي da sababin fitar mazi a fi salasinin hasar ya iyakanto a cikin uku filbari duna niyyati na farko inda yake da aka ce ya wanke zakarin nasa gaba ɗaya kuma ya da niyya sai zama shi da ya tashi ya wanke wani ɓangare ne na zakarin ba duka ba kuma bai niyyar ba hali na farko kenan au ma'aha ko kuma ya zamo ya wanke wani abu ne na zakarin nasa amma da niyya a maimakon a nan abin da ya kawo wanda ake ganin ba daidai ba shine cewa bai wanke duk zakarin ba amma da niyya da aka ce niyya ya yi au kullihi biduniha na uku kuma shine wanda yake ya wanke zakarin gaba ɗaya amma ba niyya fantabiha ɗan uwa ka faɗaka ga wa'annan halayen guda uku في الأولين الحرف بالسوية أنا فرقم shine inda wanke ba a riba da niyya ba ko yanke ba a da niyya to akwai sabani a cikin in yi sallah haka sallah ta inganta ko bata inganta ba aka ce alqaulani mustawiyani zan ci dukan biyu ba daidaita ne ba wanda za a ce ya fi karfi a ciki da tsakanin kauli da cewa sallah ta ta inganta da kuma kauli da cewa sallah ta bata inganta ba sai a zantuttuka ne guda biyu wanda suke madaidaita wa shaharu sai hata fil ahirati amma malamai sun shahara cewa inganci sallah ta inganta a na ƙarshen shine inda yake ya wanke dukkanin zakarinsa amma ba da niyya ba a nan a ce sallarsa ta inganta to shi ya fi ƙarfi shi ya fi rinjaye shine wa shaharu niyyata aw shaharu sihata fil akhirati to wal mabi mujibu li ghasl zakari zulla zati sugura shi ko mazi shine abin da yake fitowa da sababin jin daɗi ƙarami jin daɗi ƙarami abin da yake fitowa da sababin jin daɗi babba shi ake kira mani abin da ke fitowa da sababin jin daɗi ƙarami kuwa maziyi ake kiransa bi tafakkuri da sababin kamar tunani tunani a game da mace kan jawo fitar maziyi hakanan taɓa jikin mace kan jawo fitar maziyi hakanan kuma wato kallon mace shi ma yakan jawo fitar mazi shi ne kuma mai shirin yake cewa duk sababban nan da ya tashi faɗa su sai ya faɗe su duk marfu'ai ya ya ce na waƙirul ya ya ce a farkon baitin da waƙirul ru'i a baulin wa gaidu marihun wa mazi wajen yin duk ya faɗe su da rafa amma da ya tashi faɗar su asbab sai ya faɗe su duk da kasara ya ce menene binaumin sakula sukurin wa igima'in linunin musjala wa kumulatin wala masin wa masihi zakarahu duk ya faɗa da kasara da hafara kenan shi yasa dan a nuna cewa su wa'ancan sabubban ba saɓani a cikin su cewa sun warware am su wa'ancan a hada su ba saɓani a cikin su cewa lalle sun warware alwala amma wa'annan asbabu akwai saɓani shi yasa su matsalar su tana kasa da wancan yana wajen da yake marfu'ai ne sai dai ya faɗe su da rafa wannan wanda yake babure ne magana su tana kasa dan ko kowanne a ciki akwai saɓani ko a masaba ko a wajen masaba za akwai sabani a ciki ko a wajen masaba ko a wajen masaba yanzu kamar shafar zakari ko a masaba sai ma malik akwai kauli da cewa bai warware alwala sannan lafiyawa ko da su gaba ɗaya sun tafi akan cewa ai ba warware alwala ko hanafiyawa sun tafi kan cewa gaba ɗaya bai warware alwala ba kamar shafan mace kaga akwai kauli da cewa bai warware alwala ba a hanafiyawa daman su sun nafi akan cewa gaba ɗaya bai warware alwala ba shafi'awa su suka fi tsananta ba magana shafan mace domin su a wajen su matuƙar namiji yana da alwala zai taɓa jikin mace ko da nufin jin daɗi ne ko ba da nufin jin daɗi ba ya ji daɗi ko bai ji daɗi ba alwalarsa ta warware shi yasa su anan sun fi tsanantawa hanafiyawa ko suka ce a'a ya ko da nufin jin daɗi ya taɓa jikin mace kuma ko ya ji daɗin ai alwalarsa tana nan a yi alwalarsa tana nan a wani mutum sa ai ana nufin saduwa da mace ba wai za ta taɓa jikinta ba malikawa ko su suka yi tafsiri cewa inda nufin jin daɗi ko da samun jin daɗin to alwala za ta warware amma in ba ɗaya a cikin biyu to alwala ba za ta warware ba in ba sun ba ba sun ba ita ce aka ce talata a fi hallar zato ba a lura da cewa an ji daɗi ko ba a ji daɗi ba matuƙar sun dace wannan tarore alwala to a wannan kenan da an yi bayani akan abubuwan da suke warware alwala sai abin da kari yake hanawa sai mu tashi nan ko mawani ul hadasi sai mu maimaita wannan to تهدد الوضوء حاجة وجيب وقايد ولي ومن